العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جزاك الله السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba muna cikin da babin nawasif kuma abin da muke ciki wato bayani akan cewa filin mudari'i ana masa nasaba bi an mudmaratan wujuban bayan mun gama magana akan ana masa nasaba bi an mudmaratan jawazan darasin karshe mun yi magana a kan cewa banda inda ya ambata a baya cewa an ana ɓoye ta ko fili mudari iya sami nasaba bayan lamun zuhut sai ce banda na akwai waɗansu wurare guda hudu wanda su ma dukkaninsu ana ɓoye an ko fi'ili mudari'i ya samu nasaba daga cikin su ya kawo guda ɗaya ita ce hatta ko ba da hatta ya yi bayani akan tafsilin da ke cikin da shi ne darasin mu na ƙarshe to sai mas'ala ta biyu a cikin dan bayan hatta kuma sai ne wanda ita ce ta biyu sannan kuma sai na uku sannan kuma sai na hudu wannan shi ne darasin mu na nawa ta shida to da kyau da bismillah karanta mu bismillahir rahmanir rahim al-mas'ala الثانيه بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي أي إلى أن تقضيني حقي وقال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لسابه جميل والثاني كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم أي إلا أن يسلم وقول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قومي كسرت قعوبها أو تستقيم أي إلا أن تستقيم فلا أكثر قعوبها ولا يصح ولا أكثر فلا أكثر قعوبها ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلا إلى لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر جميل مسألة تبدو بعد أو أبن نفي ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا irin au ɗin da take zuwa da ma'anar ila ko da ma'anar illa fal awwal ka qaulika la alzamannaka aw taqdiyani haqqi mahallu shahid taqdiyani حيث جاء الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى أي إلى أن تقضيني حقي lokacin da kace da mutum haka la'alzamannaka hatta a la'alzamannaka au taqdiyani haqqi ma'anasa ila an taqdiyani haqqi wa qala shair لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا للصابر يتي لأستسهلن الصعب duk wani abu mai tsanani zan yi kokari in dauke shi mai sauki ne ba mai tsananin ba duk wani abu mai wahala zan yi kokari in dauka mai saukin yi ne a zuci don in samu himmar yinsa au udrikal muna abin nufi ila an udrikal muna har in kai da cimma gurina faman qadatul amalu illa lisabiri gurace gurace ba sa bayar da kai salam kwasu a sami cin nasara akan su illa lisabiri sai ga mutumin da yake da hakuri duk mutumin da ba da hakuri ba zai iya cimma burin su ba ko manufa cikin rayuwa ko wace irin manufa ce ko ta addini ko ta rayuwa mahallu shahid a cikin wannan baiti da yace la astashilan da saba au udrikal muna kaga udrika جاء الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى التي بمعنى إلى والثاني نبيا واتو وند تكي ينسب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا بمعنى إلا أي من جمع معنى إلا كما ركت لأقتلن الكافر أو يسلم يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا أبن نفي لأقتلن الكافر إلا أن يسلم فإذا أسلم فلا أقتله لكنه إذا لم يسلم فأقتله وقول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم الغم shine kama abu ka rinka tankwala shi haka alqanatu kuma ita ce sanda wadda take da wadda take wadda ake yin mashi da ita idan ka ɗauki sanda wadda kake son ka yi mashi da ita lokacin da take dan yaƙi za ka samu a kantara take za ka yi ta ƙoƙarin ne miƙar da ita har ta miƙe an gane ko to wannan shine abin da ake nufi alƙala ku'ub jam'i ne na ka'ab ka'ab din kuma shine inda yake da ƙarfi a jikin sandar wanda galibi daga gindin ne yafi ƙarfi waɗansu kuma suna fassara ka'ab da cewa shine gaba-gaba kamar sandar da take ta gora ba tana da gaba-gaba ba ka'ab din ke to inda za mu yi masa fassara ta ɗaya-ɗaya abin da yake nufi idza ga musu kanata qaumin idan na samu wata sandar waɗansu mutane da za a yi mashi da ita ina tankwasa ta kasartu ko ubaha to karshen ta duk karfin gaba gabar ta ma sai in karya ta autar saki ma sai fa in ta miƙe to kaga kenan ba zan karya ta ba ina fata an fahimta to asalin wannan abin na zahirin kalmomin ba shi yake nufi ba a nan gudu yana so ya kula da kansa ne da su laraba sun gina kan wake-wake da yawa juna zambo yana so ya ce dukkan kabilar da ya fuskance ta yace zai yi baitin waka a kan ta ya mata zambo to zai iya mata kata-kata ta yadda zai lalata ta a cikin al'umma ta zama kaskantacciya sai fa in ta tuba ta dawo ta bi hanyar sa abin da yake so to ko ba zai wannan ba ina fatan kun fahimta to anan gurin dai mahallu shahid da ce kuntu idza gamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima tastaqima fi'l mudari'un mansub bi an mudmaratan wujuban ba'da aw allati bi ma'na illa bi ma'na illa ay illa an tastaqima fala aksiru qu'ubaha ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى أنا بزي يكتي أو تندك تكون بيتي معناتها بدل إلى بني لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر domin istiqama ba ita ce gaya ta karya sandar ba idan an karya abu kuma yayi istiqama kenan a a sai ma'ana illa dan wato ainihin sai fa in ta miƙe to shine ba zan karya ta kenan wato istisna'i ne kenan kun gane ai to wannan wuri na biyu kenan da bayan wancan da ya lissafa nan gurin bayan hatta ga wuri na biyu shine bada au allati bi ma'ana ila au illa sai wuri na uku المسألة الثالثة بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا وقولك ما تأتينا فتحدثنا واشترطنا كونه محضا احترازا من نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا وما تأتينا إلا فتحدثنا فإن معناهما الإثبات فلذلك وجب رفعهما أما الأول فلأن زال للنفي وقد دخل عليه النفي ونفي النفي إثبات وأما الثاني فلانتقاد النفي بإلا وأما الطلب فلأنه يشمل الأمر كقوله يا ناف سيري عنكا فسيحا إلى سليمان فنستريحا مسألة تبدو بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض haka fi'ili mudari'i yunsabu bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'ul sababiyya akwai fa'in da ake kira fa'ul sababi an gane ko abin nufi fa'in da take nuna faruwar abin da ya biyo bayanta sababu ne sababin su shine abin da yake kafin ta ma'ana ma qabla ha sababun lima ya'ti ba'da ha fa'u sababiyya ke to wannan fa'u sababiyya fa idza kana masbuqatan bi nafyin mahab idan an rigaye ta da nafyu tsantsar an nafyu aw talabin bil fi'li ko kuma an rigaye ta da talab cewa yi kaza wannan talab din kuma ya zanto bil fi'li ne ta hanyar fi'ili hakikatan ba ta hanyar ismul fi'ili ba wa ishtaratna kaunahu mahdan mun shartanta nafiyin da zai riga ya fa'u sababiyya ya zanto mahd ne tsantsar nafi ne ihtirazan min nahwi ma tazalu ta'tina fatuhaddithuna domin wannan jimlar ta ma tazalu ta'tina fatuhaddithuna ma da ke cikinta da kuma ma ta'tina illa fa tuhaddithuna fa inna ma'anahum al-isbat wannan jumlar ba nafi ne mahabba domin nafi ne a ganin ido amma ma'anar sa ne al-isbat fa lidhalika wajaba raf'uhuma dan haka ya zama wajibi fi'ilin ay masa rufa da ba ta ba za a ce fa tuhaddithana sai dai fa tuhaddithuna kun gane na tsallace su da yake wato ya kamata da mu kawo wancan misalin kafin mu kawo wannan ihtiraf din المسألة الثانية يتي بعد فائدة سببية إذا كان مسبوقة بنفي مهب أو طلب بالفعل فالنفي إذا كان سنكسن النفي المهب كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا محل شاهد أنا نقول شيني la yuqda wannan menene anan annafi alaihim fa yamutu wannan me tace fa'u sababiyya yamutu asalin sa me yamutuna an gane ko to amma tunda an ce la yuqda alaihim fa yamutu kaga anan gurin fa din nan bayan ta ana kaddara an ko wato kenan hada al-fi'l mudari mansub alamatu nasbihi shine ne hazafin nun da annahu min al-af'al al-khamsa an gane mansubun bi maza bi an mudmaratan wujuban ba'da maza ba'da fa'u sababiyya al masbuqatu bi maza bi nafyin mahab kun gane nan gurin fa'u sababiyya ce masbuqatun bi nafyin mahab to kaga anan fi'ilin da ya biyo bayan ta ya zanto me mansub bi an mudmaratan wujuban asalin zancen la yaqda alaihim fa an yamutu to amma an din ba a bayyana ta kun gane wannan ai wa qaulika da maganar ka lokacin da kace mata atina fatu haddisana mata atina fatu haddisana a nan gurin mata atina kai baka zuwa wajen mu wannan ya zama mai kenan nan annafi fa a nan gurin ta zama mai fa wa sababiyya fi'li mudari'in da yaji bayan ta fatu haddisana ya zama mai mansubun bi an mudmaratan wujuban akwai an din da ake kaddara ta anan kaga anan gurin an samu annafiyul mahad ga fa sababiyya ga fi'il mudari ya zo mansub bi an mudmaratan wujuban ba'da fa ma ta'tina fa tuhaddithana an gane ko ma tukallimana fa nafhama minka ma kallamtana fa nafhama kalamaka kun gane ai ma ataita dar fa tafhama dar ma dakhalta albayt fa ta'kula ma'ana ta'am ina fatan kun fahimta kaga duk wannan ga annafil mahab ga fa'u sababiyya ga komai fi'il mudari a nan gurin idan kuka lura al-maut dake cikin fa ya mutu sababin sa shine ne al-qada din dake nan da an samu al-qada zai zama shine sababi na me na al-maut kaga nan gurin ta zama fa'u sababiyya kenan yani ma qablaha kana sababan lima ba'daha law hasala ma qablaha la hasala ما بعدها إن فاتنكم فهمتها لكن ما قبلها لم يحصل وبالتالي لا يحصل ما بعدها لأن السبب إذا لم يأتي لم يأتي المسبب أن ذلك فكل سبب معه مسبب فإذا تخلف السبب تخلف المسبب أن ذلك هذا نقول لك ما تأتينا فتحدثنا أن ذلك آه الحديث أنا نقول سببه ماذا سببه الإتيان idan an samu al-itiyan to sababi ya faru ne na al-hadith fa idza takallafa al-itiyan takallafa ma hu al-hadith ina fata an fahimta ma'ana wannan dai duk dan ya kara fito maka da me yasa ake kiranta ne fa'u sababiyya fa'u sabab mun fahimci wannan ko jamil to a nan gurin sai ce wasu taratana kaunahu mahadan mun shartanta shi wannan annafi din ya kasance ne mahad an tsar annafi saboda me ihtirazan min nahawi dan mu fitar maka daga kwatankwacin jimlar ma ta zalo ta'atina fatuhaddithuna wa ma ta'atina illa fatuhaddithuna fa inna ma'anahuma al-isbat فلذلك وجب رفعهما ɗauki jimlar ma ta zalu ta atina fa ta haddisuna ba jimlar farko yake nan jimla ta biyu ta ce ne ma ta atina illa fa tu haddisuna ma ta atina illa fa tu haddisuna wato kenan ta samu banda wannan dan nan gurin annafiyul mahab ne nan kuwa ba annafiyul mahab bane ba abin da yake so ce da kake nan saboda me bai zama tsantsar kore zance ba gashi nan zai bayani yace ammal awwal shi na farko wanda shine ma ta zalu ta'tina fatuhaddithuna ammal awwal fa la'anna zala wannan fi'lin zala wanda ta zalu an ciro shi daga fi'lin ne zala shine fi'li mari din sa min nafayi dama fi'ili ne dai shi kansa yake nuna mai nafayi zala ya kau kaga kenan kishiyar ya tabbata kenan shi kansa menene korewa ne to kuma sai ka shigar masa da ma ta zalu kaga ya zama nafayin nafayi nafayin nafayi kuma isbat ne ina ba da kun bayyana nafayin nafayi kuma isbat ne idan ka ce ya kau wato zala ya kau sai wani zo ce la zala mai kenan shi kuma yi bai kau ba ma'ana nafi nafi kenan cewa zala din nan la a ba haka bane ba to kaga yazo mai kenan isbat shine nafi nafi isbat idan wani zo kore zance sai wani zo kore kore wasa to bai yake nan tabbatarwa yake nan ashe jumlar nan gurin ba nafi bane ba duk da a ganin idan zamu ga ga ma ta zalu a ganin idan menene nafi ne ta amma lokacin nafi mahab saboda me saboda fi'ilin tazal din nan dama can shi na nafi ne sai kuma nafi ya shiga cikin sa ya zama isbat kenan saboda haka fi'ili mudari inda kenan gurin sai ya zama me sai tunda an samu sharadi bai cika ba sai zanto marfu'i kenan ma tazalu ta'atina fatuhaddithuna kaga sai zanto ba za ka ce fatuhaddisana saboda annafi laysa mahdan haka kuma wato shine abin da wato shi kenan kenan fa li anna zala lin nafi wa qad dakhala alayhi an nafi wa nafi an nafi isbat وأما الثاني أما نبي فا ما تأتينا إلا فتحدثنا فللانتقاض فلانتقاض النفي بإلا saboda nafi din da kenan duk da cewa mata a tina ko suka babu wannan nafi ne amma nafi din nan an riga an warware shi ta hanyar istisna'i domin da zaran kai nafi sai ka kawo istisna'i to ya zama isbati kenan ah yanzu a cikin kalmar shahada idan ka ce la ilaha me kai sai ka ce illallahu da zaran kai istisna'i bayan nafi to ya zo me isbat wato kenan gurin bai zama nafiyan mahab ba kenan li'annahu intaqada bil bil istisna kun gane ai فالانتقاد النفي بإلا أرجع أن والولي نفي أن تهنير كاو إلا ستوبتيا تكاكي ما إذا كنت ما تأتينا إلا fatuhaddithuna kaga ba za ka ce fatuhaddithana ba duk daga fa'u sababiyya ta zo lakin sharta lam yaktamil limadha li'anna ma qablaha laysa nafyan mahdan laysa nafyan mahdan fa huwa nafyun ghairu kamil kun gane ai sai kuma yace ne wa amma talab fa innahu yashmalu al-amra idan an ce at-talab wato kenan can ya ce maka almasalatu saniya ba da fa'i sawabiya idza kana musbuqatan bi nafayin aw mahadin sai ce ne aw talabin bil fi'li wato kenan fa'u sababiyya fi'li mudari'in da ke bayan ta yakan zanto mansubun bi an idan ita fa'u sababiyya ta zanto qabla idza ka idza kana musbuqatan bi maza bi nafayin mahadin sai kuma yace ne aw talabin bil fi'l to menene ake kira at-talab to shine zai muka bayanin at-talab din shine ce wa amma talab idan ko an ce at-talab fa innahu yashmalu al-amra umarni kansa ana kiran shi talab yanzu da nace udkhul sunan shi talab ijlis talab ikra menene talab ne to da haka idan muka samu umarni ya riga yi fa'u sababiyya ga fa'u sababiyya kafin ta an samu me umarni to fi'ili mudari'in da ya biyo bayan fa'u sababiyya dole ya zanto me mansubun bi an mudmaratan wujuban ga misalin sannan ka kaulihi ya na qasiri ana kan fasiha ila sulaimana fa nastariha ya naqu wato yana kiran taguwarsa ne a masanin ya naqatu sai ce ya naqu abinda suke kira at-tarkhim a cikin larabci at-tarkhim shine a shafe harafin karshe a cikin suna a madadin ka ce ya ja'far sai ka ce ya ja'fu a madadin ka ce ya fatima sai ka ce ya fatimu kamar da ibn kasir ke cewa a fatimu mahalan ba'd hadha at-tadalluli afatimu a madadin afatimatu sai ya kare wazanin baitinsa da haka sai ne sai tarhim shi ne share abin nan abin nan shafe harafin karshe kamar ya asma'u ka ce ya asma sai ka shafe me alhamzar karshe an gane ku anazilatun asma'u am ghairu nazila abini lana ya asma ma anti fa'ila ce anazilatun shin ko zaki sauka a garin mu na ga kun taho cikin karaukan matafiya ke da 'yan gidanku za ku yada zango a nan am gairu nazila ko kuma da wucewa za ku yi abini lana ya asma ma anti fa'ila bayyana mana me kike nufin yi mun gara da kike sauko da kan taguwa ba a mahallin jihar da yace ya asma a madadin ne ya asma'u tarhim kenan to ya naqu siri ana kan fasiha ya ke taguwa ta da nake tafiya akan ke siri ana kan yi maza ci gaba da tafiya cikin hanzari fasiha tafiya kuma mai sauki ga hanzari ga cin tazarar tafiya ila sulaimana mu tafi zuwa ga sarki sulaiman fa nastariha mu dan samu hutu a wajensa wato talauci ya kore su daga rufi ya hau kan taguwa yana son je wajen sulaiman shine a hanya yake daukewa kansa kewa da wannan baitin wakar ai ya san taguwar ba ta jin sa ko ba ga mahallin shahid dai anan gurin da yace ila sulaimana fa nastariha ai nastarih fi'li mudari'i ne an gane ko anan yasa ya zama mai mansub bi al mudmata wujuban ba'da maza ba'da fa'u sababiyya al masbuqatu bi maza bi talab menene talab din da yace mata mai siri kaga fi'l al amr ne kaga anan ka samu fa'u sababiyya masbuqatun bi talabin wa huwa fi'l al amr ya na qasiri ana qam fasiha ila sulaymana fa nastariha wan nahya haka eh ci gaba والنهي نحو قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي والتحذير نحو نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق والمنى نحو يا ليت والتمني والتمني والتمني نحو يا ليتني كنت معهم فأفوز والترجي كقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب باب السماوات فأطلع في قراءة بعض السبعة نفسي أطلع والدعاء كقوله رب وفقني فلا أعدل عن ولن الساعين في خير سنة
والاستفهام والاستفهام كقوله هل تعرفون لبانتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد هل تعرفون لباناتي هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد
والعرض والعرض كقوله يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع جميل duk wannan yana so ya ce masa gaba ɗayan sa talab ne wato kenan al'amr bi yana cikin ne talab daga nan sai ne annahai yana cikin ne at-talab to ya riga ya gama da al'amr bari mu jira su a haka ya gama da al'amr sai ya ce ne annahai shi ma talab ne kamar faɗin Allah ta'ala wala tatghaw fihi fa yahilla alaykum ghadabi kaga la tatghaw menene wannan annahai ne domin late annahiya la tatghaw fihi فيحل wannan fa'ul din me fa'u sababiyya ga fi'li mudari ya zo me mansubun ba'da fa'u sababiyya al-masbuqat bi madha sai ka ce al-musabaqatu bi talab al-musabaqatu bi talab domin duk talab ne domin idan ka ce annahi kadai ai to kai tafsili kenan amma ai ga al'amru kuma dama ya riga ya gabata ya na kusiri anaqan kaga siri ina aiki kuma al'amr ne ina fata mun fahimta sai kuma mai at-tahdid shi ma dai yana cikin mai at-talab at-tahdid shine zabarar da mutum kan yayi wani abu daga habba ya huddu an gane ko wala yahudduna ala ta'amil miskin an gane ko ko wala yahuddu ala ta'amil miskin at-tahdid zabarar da mutum nahu law akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa law akhartani eh laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa anan gurin laula akhartani ina ma ka jinkirta mun ina ma ka jinkirta mun ila ajalin qaribin zuwa ga wani ajali makusanci nan gaba fa asaddaqa fa din ita ce me fa usawbiya masbuqatun bimaza bitalab masbuqatun bitalab lianna at-tahdida naw'un min anwa'i at-talab fa asaddaqa fi'l mudari da yazo bayan ta yazo me mansubun bi an mudmaratun wujuban ba'da fa ba'da fa usawbiya an gane ko kaga nan fa usawbiya ce hiya masbuqatun bitalab lianna at-tahdida talabun والتمني ها كما تمني فيما نوع من انواع الطلب التمني التمني kamar da yace me ya laitani kuntu ma'ahum ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza mahallu shahri shine me fa afuza ja al fi'l al mudari mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da فاء الثوبية المسبوقة بماذا؟ بالطلب كوكتي المسبوقة بالتمني الذي هو نوع من أنواع الطلب كنغاني والترجي أبو نجر شنو الترجي فاتا كوساري فاتا كوساري كما يقول لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع كذا لعلي شيك فائدة تدني الترجي fatan in yi kaza la'alli ablugul asbab asbab samawat fa attali'a mahallu shahri shine me fa attali'a ja'al fi'l al-mudari منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السلبية المسبوقة بماذا؟ بالترجي الذي هو نوع من أنواع الطلب. في قراءة بعض السبعة بنصب الطلعة والدعاء ها كما الدعاء كما نوع من انواع الطلب مانع كقول الشاعر ربي وفقني فلا اعدل عن سنن الساعين في خير سنن ربي وفقني يا ubangiji yi mun ga mun katar mana fala a'dila an fala a'dila sai ya zanto ba zan kauce ba an sanan sa'ina daga tafarkin dukkan masu aiki na dari fi khairi sanan a cikin mafi zama kyakkyawan tafarki kaga nan mahallin shahid da yace mai fala a'adila fala a'adila fadin nan fa sababiyya ce a'adil ya zo mai fi'il mudari'un mansubun bi an mudamaratan wujuban ba'da fa sababiyya al masbuqatu bi madha bid-du'a alladhi huwa naw'un min anwa at-talab sannan abu na gaba na bakwai shine ne al-istifham duk wannan yana cikin talab al-istifham ka kaulihi kamar faɗin mawaƙi da yace hal ta'rifuna nubanati fa arjuwa an tuqba fa yartadda ba'd ar-ruhi lil jasadi hal ta'rifuna nubanati shin kun san ko bukatuna da suka kawo ne wajen ku fa arjuwa an dan saboda haka sai in sanya rai an tuqba a biya duka waɗannan bukatun da suka kawo ni din fa yartadda ba'd ar-ruhi lil jasadi sai zanto wani tashi na rai din ya koma cikin gangan jiki yanzu matsala ta sa kamar ruhin ma ya fita daga gangan jiki ne in kun biya bukata sai wani sashi na ruhin ya koma cikin gangan jiki da yanzu sai a ci gaba da rayuwa mahallin shahid da yace ne hal ta'rifuna lubanati fa arjuwa an tuqda fa yartadda ba'd ar-ruh lil jasad fa arjuwa an gane ko shine mahallin shahid fili mudari ya zo ne mansubun bi an mudmatan wujuban ba'da maza بعد فاء التوبية المسبوقة بماذا؟ بالاستفهام شيني هل تعرفون الذي هو نوع من انواع الطلب فيرتد بعض الروح للجسد فيرتد شي ما يزو معطوف ne akan me fa arjuwa abinda kace game da shi zaka faɗa game da wanda tunda ma'tufun alaihi kun gane da kuma yace yabna al-kirami al-ard kenan wato abu na takwas shine me al-ard al-ard shine wato bidirwa da mutum abu cewa ko zaka yi kaza shine al-ard ko zaka yi kaza al-ard kenan ala ta'kulun an gane ko lokacin da bakin annabi Ibrahim suka zo lokacin da ya gabatar musu da abinci qarrabahu ilayhim fa qala ala ta'kulun wannan al'ard ne ko za ku ci kaga ba umarni yake ba kenan to wannan shine al'ard yabna al-kirami ala tadnu fatubsira ma qad haddathuka famara in kaman sami'a ce yabna al-kirami ya kai dan manya ala tadnu shin ba za ka dan matso kusa da fatubsira ma a sanadiyan hakan sai ka ga ma kad haddasu ka abinda ake baka labari fa ma ra'in ka man sami'a ba na duk abin da ka ji labari nawa daga nesa na cewa ni mai karamci ne ni mai karamci ne ka dan ka gani sai ka matso kusa da kanka idan ka matso kusa ka gani to fa ma ra'in ka man sami'a to gani fa ya kurji wanda ya ga abu da idansa baya daidai da wanda labari ya ji daga nesa wato kaga anan wurin mahallin shahid da yace me yabnal kirami ala tadnu wannan menene عرض فتبصر ما تبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمته وجوبا بعد فهو السببية المسبوقة بماذا؟ بالعرض الذي هو نوع من أنواع الطلب. gane kun ga duk wannan suna shiga cikin talab ashe kenan at-talab nau'ikan sa har guda nawa har guda takwas al-amru an-nahyu at-tahdhir at-tamanni at-tarajji ad-du'a al-istifham al-ard wannan dukkaninsu wato talab ne don kowanne nema ne sai dai matakansa daban-daban lokacin da ka an ce al'amru na sama kenan kewa na gasa al'amru ha kuma annahayu na sama kewa na gasa at-tahdid zaburarwa ne ta iya yiwa na saman ka ne ba na saman ka bane ba na kasan ka ne at-tahdid kenan at-tamanni kai ne kake wani kikkiawan kake buri cikin zuciya at-taraji kikkiawan fata yawanci at-tamanni abin da ba lalle bane a iya samun sa amma at-taraji abin da ya iya wa a same shi an gane ko addu'a wannan kuma na kasa ne yake roƙon na sama al-istifham tambaya al-ard shine kamar sa'a ya nemi alfarma a wurin sa'a ya bin al-kirami ala tadnu fatubsirama qad haddathuka fama ra'in kaman sami'a to duk kun gane wannan ai sai ce me واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك نزال فنكرمك وصه فنحدثك خلافا للكسائي في إجازة ذلك مطلقا ولابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزال ودراك ونحو ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صه وما ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل جميل yace washtaratu fi talab na yi sharatin cewa na sanya sharadi shi talab din ya zanto bi maza bil fi'li an yakuna bil fi'li dan a can gurin yace ne al mas'alatu thaniya ba'da fa'i sawbiyya idza kana masbuqatan bi nafayin mahd aw talabin bil fi'l me yasa yace talab din dole sai inda fi'li aka yi ashe ana iya talab da wani abin da ba fi'li ba to amma wanda ya shafi wannan babun namu shine talab bil fi'l yace saboda me nace talab bil fi'l itirazan min qawlika dai in fitar da kwatan kwatan maganar ka idan ka ce nazali fa nukrimuka ka sauka a garin mu mana sai mu karrama ka a sanadiyar saukar taka nazali fa nukrimuka kaga nazali shi ma wannan menene talab ne fa nukrimuka da ya kamata a ce me fa nukrimaka wato ya zanto fili mudari mansubun ba da ba sa wa sabab al masbuqa bi at talab to amma talabun la bil fi'li talab ne bi ghairi fi'l kun gane ai yace wa sa fa nuhaddithuka haka in kace da abokin zantanka fa fa nuhaddithuka yi shiru mu ma mu labarta maka abin da ke wurin mu kaga shi ma dai fa nuhaddithuka wala ka ce fa nuhaddithaka khilafan lil kisa'i wannan mun wannan abin da muka faɗa ya ta banban da ka'idar da ke wurin kisa'i fi ijazati zalika mutlaqan shi yana ganin in dai fa saubiya ta zanto masbuqatun bi talab sawa'un kana talabu bil fi'li aw kana talabu bi ghairi al fi'li فالفعل المضارع الذي جاء بعد فاء التوبية لابد أن يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعدها في كفائي شيني كائدة في إجازة ذلك مطلقا فيها هل تحكى مطلقا فكباك إيدي ولابن جني كو من سابع ابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزالي su kuma duk cikin abin da yake talab ne da abin da yake ba fi'ili ba to sai in nazali ne da daraki wa nahawihi ma da makamantansu mimma fihi lafzul fi'li cikin abin da akwai lafzin fi'ili a cikin sa dona sa wa ma banda sa wa ma wa nahawihi ma mimma fihi ma'anal fi'li dun harufihi cikin abin da ya kunshi ma'anan fi'ili amma ba harfan sa ba ya kamata mu dan yi bayani kadan anan gurin yayi shi a kafa cikin sharhi amma bari in kusanto muku da shi dan ku gane akwai abin da suke kira alfi'il wanda kun riga kun san shi alfi'il wanda yake da kashe-kashe guda uku madin da me mudari da kuma amr to akwai abin da suke kira ismul fi'il ismul fi'il idan mu kuma ta ba a baya mun riga mun ce ismul fi'il shine kullu ma dalla ala talab أها ولم يقبل kun manta a cikin a cikin a farko a farko a shafi na ɗaya ko na biyu a shafi na biyu nake jin ko na uku walam ya qabal wa ya qabal kuma ismul fi'il dai ku gane cewa ismul fi'il shine dukkan abin da ya nuna aiki amma ko bai zo a siga daga cikin siyar na fi'ili ba kun gane ko to shi ismul fi'ili ya kasu kashi biyu ismul fi'ili ya kasu kashi biyu akwai abin da yake qiyasiyun ne akwai kuma wanda yake sama'i qiyasi wanda yake yana shiga cikin qiyasi ka'idarsa shine dukkan fi'ili sulasi mai harfa guda nawa uku idan ka kawo masa madunsa harfansa guda uku to za ka iya kera ismul fi'il da shi ala wazani fa'ali ala wazani fa'ali duk wanda yake iya tuno wani fi'ili madi wanda yake sulasi ya kawo mishi inji kataba da kyau ka kataba sulasi ne idan za ka kera shi ala wazani fa'ali sai ka ce me katabi daidai ki da in ce da kai uktub kawo mun wani jalasa sai ka ce me jalasi zauna nazala sai ka ce me nazali nasara sai ka ce me nasari daraba sai ka ce me darabi ala wazani fa'ali amma dokar shine fi'ilin ya zanto menene shi sulasi ne wato harfin sa guda uku to ya halatta ka kera shi kaga nan wannan ismul fi'il din da kenan ya zama me iyasi tunda za a baka ka'ida a baka kalmar awo ka je kai ta aunawa ina fata an fahimta to amma akwai fi'ili ismul fi'il wanda yake menene shi sama'i ne shi ba kiyasi ake ba yadda aka ji shi to ba a iya kawo kwatankwacin sa abinda aka ji a galar ba shi za a faɗa abinda ba a ba za a faɗa ba kamar idan suka ce sa sa wato dai ki da a ce uskut shuru ina fata mai da kaga anan gurin shi ma ba fi'ili bane sai dai kace masa ne ismul fi'il ismul fi'il ismul fi'il amma ba fi'ili bane ba to amma kaga shi baka iya kiyasin sa kuma sai abinda aka ji an ji sun ce sa ana nufin yi shiru an ji sun ce ma suna nufin daina haka to da ire-irensa irin waɗanda jin su aka yi ba kiyasi ake ba su ina ba an fahimta to kaga ismul fi'l ya kasu kashi biyu kenan akwai qiyasi akwai me akwai sama'i hadha qiyasiyun wa hadha sama'iyun al qiyasi shine an tasuga min fi'lun thulathi ismal fi'li ala wazni fa'ali wannan ya zama me qiyasi amma as-sama'i huwa ma sumiya an al-arab la yuqasu alayhi haka aka ji daga laraba sun faɗa ba a kiyasi akai idan daga bin kalmomi ne ba su da yawa kun fahimci wannan abin da na faɗa to ku koma cikin littafin daidai inda muka karanta yanzu dan sai in in kun fahimci wannan shine yanzu zai ba ku sauki ku gane wannan yace washtaratu fi talabi an yakuna bil fi'li na shartanta cewa talab din ya kasance bi maza bil fi'li ihtirazan min nahwi qawlika nazali fa nukrimuka kaga wannan talab ne lakin hal huwa bil fi'l bi maza bism al fi'l dan haka anan gurin sai dai kace fa nukrimuka ba za ka ce ba fa nukrimaka dan da ka ce da shi inzil sai ka ce me fa nukrimaka inzil indana fa nukrimaka amma da kace nazali sai ka ce me fa nukrimuka li'anna talaba huna bism al fi'l la bil fi'l haka kuma idan ka ce da shi fa fa nuhaddithuka inda cewa kai uskut da sai ka ce me fa nuhaddithaka amma tun da ka ce fa kaga ismul fi'il ne an gane ko khilafan lil kisa'i wannan ya tawo manda abin da shi kisa'i ya tafi akai fi ijalatu zalika mutlaqan shi yana ganin da fi'il da ismul fi'il duk wanda ya riga ya sa'a sawabiya to lalle fi'ilin mudari'in da yazo bayan ta zanto mansubun bi annu mudaratan wujuban wal ibn jinni kuma sabanin ibn jinni wa ibn usfur da ibn usfur fi ijazatihi ba'da nazali wa daraki wa nahwihima su suna ganin ismul fi'il idan kiyasi ne to hukuncin sa daidai da me da fi'ili shi yasa yace ki nazali wa daraki sai ta me wa nahawihima mimma fihi lafzul fi'li wanda ya kunshi lafazin fi'ilin kun gane ai domin asalin nazali shine me nazala kaga nunun din da zayun da lam duk sun fito daraki daidai yake da me adraka kaga dara din da da dara da kaf duk sun fito suna cikin asalin fi'ilin ina fatan kun fahimta to shi yana ganin tun da dai idan ismul fi'il qiyasi ne wanda haruffan da ke cikin fi'ilin sun zo dama a cikin ismul fi'il to aikin da zai daidai ne daidai da fi'ili zai wato yadda zaka ce inzil fa maka haka in ka ce nazali sai ka ce ne fa maka kun gane ai amma duna fa wa ma wa nahawihima amma banda irin su sa da kuma ma wa nahawihima tunda su ba kiyasi bane menene su sama'i ne mimma fihi ma'an al-fi'l wanda su ma'anar fi'lan kawai suka kunsa duna hurufihi ba su da komai daga cikin harufan fi'li kun gane ai dan kaga nazali ai akwai me nazala akwai nunun din da zayin a cikin nazali haka daraki akwai da dara da kaf a cikin su amma idan ka ce fa shin akwai wani abu daga cikin uskut babu wani harafi da ke cikin nan da ya zo nan gurin shine hujjar su shine wato mimma fihi ma'anar fi'il wanda su ma'anar fi'ilin kawai suka kunsa duna me duna hurufihi ba su kunshi harfan ba ina jin kun fahimci wannan to a takaice dai kenan zantuka ne ake da su guda uku ko wanda suke dauka a talab din nan labadda an yakuna bil fi'il wanda shine abin da ibn hisham ya gina kuma shi galibin malaman nahwu suka tafi ko waɗanda suke ganin a talab din nan bil fi'il wa bighayr fi'il an gane ko bil fi'il wasm al fi'il sawa'un kana qiyasiyan aw sama'iyan kamar suwa kisa'i kisa'i shi duka mutlaqan ayi ce kaga ismul fi'il ko qiyasi ko gairi qiyasi tunda yace me mutlaqan kaga al-talabu bil fi'il al-talabu bism al-fi'il al-qiyasi al-talabu bism al-fi'il ghair al-qiyasi as-sama'i mutlaqan a wurin wa kenan kisa'i amma a wurin ibn jinni da ibn usfur so ne al-talabu bil fi'il da kuma al-talabu bi maza bism al-fi'il al-qiyasi دون فعل دون اسم الفعل السمائي وان ابن جنيد ابن اصفور كده وان شيء خلاصه نزنتك shi ne nake ce muku muzar ibn hisham shi ne tattaro maka zance dan kankanin lokaci a cikin ƙananan jumloli ya baka ma'ana kaga da in ka ji wani yayi wancan wata rana ba za ka yi masa inkari ba sai dai kawai ka iya cewa mazhabin sa bai rauni ne ko ba mai rauni ne ba amma in ba haka ba sai kai inkari a kafin shi yasa nace muku ya magana ta a baya amfanin idan mutum yana muzakara yana rikewa kenan to sai ya gani sosai sosai al-mas'alatu ar-rabi'a mas'alatu hudu ta karshe المسألة الرابعة بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره مثال ذلك قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي كده بقى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بقراءة حمزة وابن عامر وحفص وقال الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخلاص وقال الآخر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتنصب وتنصب تشرب تشرب إن قصدت النهي عن عن الجمع بينهما وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن وترفع إن نهيت عن الأول وأباحت الثاني أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن جميل مسألة هو في بعد واو المئية أبن نفي ينسب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد واو المئية واو المئية اسمها واو المئية ita ce wawun din da ta zanto rabita baina ma qablaha wa baina ma ba'daha hiya allati tarbitu ma qablaha bima ba'daha wadda take son ta kulla alaka tsakanin abin da ke kafinta da abin da biyo bayan ta wawul ma'iyya kenan to amma ita ma idan ka rima sabaqatan bima qaddamna zikrahu idan an riga ta da abin da ambatan sa ya riga ya gabata shine me idan ka rima sabaqatan bi nafiyin mahadin aw talaban bil fi'l shine abin da yake so yace bima qaddamna zikrahu ita ma wawul ma'iyya din misalin zalika idan kana son ka gane misalin haka yace walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ويعلم الصابرين محل الشاهد ويعلم وانا واو دين واو ميتسي واو المائية دا يعلم في إلي مضارع إليك بأنت أذنته منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المائية وانا واو المائية مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بنفي محض دومون ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وانا منين نفي نفي محض ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين da kuma faɗinsa ta'ala ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin fi qira'ati hamza wa ibn amir wa hafs a qira'ar waɗannan limaman qira'a guda uku wato an nuna ya laitana nuraddu wa la nukazziba kaga anan gurin wa la nukazziba wa dinnan wawul me tace wawul ma'iyya fi li mudari da biyo bayan ta shine nukazziba ya zanto mansuban bi an mudamaratan wujuban ba da wawul ma'iyya wannan wawul maiya da masbukatan bi maza masbukatan bi maza bi tamanni alladhi huwa naw'un min anwa'i talab jamil wa qala sha'ir alam aku jarakum wa yakuna bayni wa baynakum al mawaddatu wal ikha'u alam aku jarakum shin ni ba makosinku bane ba wa yakunu bayni wa baynakum al mawaddatu wal ikha'u ta yadda kuma za a iya samun tsakanina da ku soyayya ce da yan'uwantaka ma'ana ai in dai har na zama makwabcinku to kuma ya kamata tsakanina da ku a tawa mai soyayya da kuma yan'uwantaka wato limaza ma najma bain al-amrayn limaza nanfardu bil jiwar faqat dun an tajma'una al-mawadda wa dun an yajma'ana al-ikha ina ba ta kun fahimta shi yana son wato wawun din nan wawun ce misali kenan alam aku jarakum wa yakuna baini kaga wa yakuna anan fi'li mudari ne mansubun bi an mudabaratan wujuban ba'da waw al-ma'iyya al-masbuqatu bi madha al-masbuqatu bil istifham alladhi huwa naw'un min anwa' at-talab alam aku jarakum shin ni ba muku sun ku bane ma'ana istifham ne wannan wa yakuna baini wa bainakum al-mawaddatu wal ikha'u wa qala akhar wani kuma yace la tanha an khuluqin وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم لا تنهى عن خلق كركة ذاك هنا وتنبيئة وتأتي مثله كما كذوك لك إلنتا كاga تأتي أنا نقول في المضارع إني منصوب بأن مضمرة وجوه بعد واو المئية المسبوقة بماذا بالنهي الذي هو نوع من أنواع الطلب لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وتقول كما على ربتي ككنتي لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن فتنصب تشرب sai kai nasaba akan me tashrab in qasatta nahaya in kana nufin me hani an aljam'i bainahuma wato kana son ka hana shi ya hada biyan karkaci wannan ka sha wannan wato yanzu anan gurin tanhahu an aljam'i bainahuma لكن إذا انفرد بواحد منهما فجائز ina fata mun fahimta idan kana son ka hana mutum duka guda biyu la ta'kuli samaka wa tashrabal labana la tadkhuli al masjid wa tajlisa kana son ka hada shi ka hana shi guda biyu in ma dai ka zauna a nan inda kake kadai kar ka shigo in ma kuma ka shigo in ka shigo kar ka zauna ina fata mun fahimta amma ka hada guda biyun ka shigo ka zauna shine abin da kake hana shi amma in ya zauna a waje bai laifi ba wannan idan kai ne nasaba abin da yake nuna wa kenan wa tajzim idza qasasta nahaya idan ko so kace ka hana shi duka biyun kare ko daya sai ka ce me la ta'kul samaka wa tashrabil labana kada ka ci kifi kada ka sha madara duka guda biyun ka hada shi la tadkhulil masjida wa tajlis kar ka shigo masallaci kuma kar ka zauna abin nufi ka tsaya a nan inda kake kaga ka hana shi duka guda biyun sai ka yi me aljazm a cikin dukkan fi'ilan guda biyu alfi'il al-awwal wa thani wa tarfa amma za ka yi rufa inna haita an al-awwali wa abahta thani za ka ce me la ta'kuli samaka wa tashrabu labana idan ka hana shi farko ka halanta mishi na biyun ma'ana la ta'kuli sama karka ci kifi wa tashrabu laban kana iya shan madara ma'ana ka hana na farko amma na biyun ka halatta masa ai la ta'kuli samak wa la kashrabu laban idan ka yi nasaba kenan ka duba dan Allah da Allah in nahu baya da wani amfani sai wannan kawai jumloli guda jumla ɗaya ce amma bambancin wasali ya canza me ya canza ma'anoni bambancin wasali kawai sai canza ma'anoni to sai ka ga ba karamin mahimmanci kenan ulumul arabiya suke cewa da suka amma to yanzu wannan shine ya zo maka karshen nawasib din kenan in ya shiga gaba kuma wani abin zai shiga in dai har za ku yi muzakara sosai ku rike wannan wallahi ba karamin sarwa bace ba ba karamin sarwa bace ba jari ne sosai a cikin nahawu yadda ya yi tanawulin qadaya din da sharhin da ya musu da amsila da ya kawo dama babban abu shine ka fahimci ka'ida in ka fahimce ta sai ka haddace to sai ka fahimci amsila da aka kawo idan ka fahimci amsilan da aka kawo karkashin ka'ida to kuma sai kai kokarin kawo naka amsila din naka na karan kanka banda na cikin littafi to idan ka haka kenan ka fahimci karatu idan ka haka ka fahimta amma in baka haka wato baka fahimta ba yanzu misali shi ya zo ya ce la ta'kul samaka wa tashrabal labana kai kuma sai ka ce me ka kawo wata jalla ta mana dole sai wannan tashi kaga wannan saboda ita ake tawaye ta a kasar Hausa ma sai aka dauka wannan hadisi ne kar ka ciki bi ka hada da namu la ta kula sama ka wata sabon labar maganar nawo ko sai a dauka hadisi ce wa alaikum assalam Allah wa insha Allah eh muna karatu nawo da safi amma dai mun tashi yanzu ko muna Allah mafatul akhira to anan ne ai ba okay ai ban sani a yayi dai kafe goma a to ai mun tashi ne dama mu tara muke tashi ai daidai kenan eh minti biyu zan fito insha Allah ko in la ta'kul as-samak wa tashrab al-law to kaga ya kamata ma shi kanshi ma wannan misalin a ture shi gefe guda dai ya haifar da mutane sun dauka menene hadisi ne kuma misali ne kawai na malaman nahu ba ai an ce bai halatta ba a ciki fi a hada da nama a ciki fi ka hada da waye madara ba a cin kifi a hada da madara ala kulli hal dai wato idan za ka yi kokarin kawo amsila ɗinka na karan kanka zai taimaka mutum an gane ku zai taimakawa can wurin ya kawo maka aya la ta tagaw fihi fa yahilla alaikum ghadabi an gane ku to kai kuma sai ka kawo naka to da haka da haka ne mutum yake haɓaka harshen larabcinsa in ba haka ba kullum sai ya zanto larabcinka na littafi ne yan akwai littafi akwai larabci in babu littafi kowa babu larabci kaga duk yawanci malaman zaure ba wai su iya nahawu bane ba amma sun iya shi a cikin littafi ne kawai in ka rufe littafi kace ku yi magana haka kai da mutum da larabci ba zai iya ba to wannan mumarasa ko dukkan yare na duniya abin da yake bukata mumarasa mumarasa shine yi yau da gobe shiga cikin abin a aikace al mumarasatul fi'liya shiga a aikace mutum na yi kai ayi maka ka rubutawa abokananka wasiƙa su rubuto maka ka rubuta malamanka da suke wani wuri wasiƙa su rubuto maka wannan yana ba mutum yadda zai ta niyya na maharat ɗinsa ƙwarewarka da yare ɗinsa ta ƙara haɓaka ta ƙara haɓaka ta ƙara haɓaka Allah ya taimaka mana sai Allah ya kai mu gobe insha Allah